باب سجود الساوي باب سجد الركنوى سن للساوي سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما وهو إن نكس سنة فأكدت قول سلامه وإن تعددت wannan babi zai karantar da mu sujadar rakkanuwa gyaran sallah idan aka samu matsala a sallah matsala a sallah kala uku ne wani lokaci mutum zai bar abu a sallah a ce wannan abun matsayin shi farilla ne to wannan ba zancen su jira dole ya aikata abin in ma ya sallama lokaci ya yi tsawo sallah ta rushe in ma abin da ya bari a ce sunna ce mai karfi sai mu ce sallah ba ta ɓaci ba amma sai ka yi su jira a maimakon abin da ka bari ko in ma a ce abin mustahabi ne sai mu ce ba komai a kan shi to shine yace sunna bisabin sajidatani an sunanta hisabi idan mutum ya yi rabbanwa sajidatani ya yi sujada guda biyu fi ma a cikin su bal ya tashi a tsaye a cikin wayannan sujada biyan bayan ya gama su ya tayya wani yusalli irma kuma ya sallama da wannan sujada biyu in dai mutum rabbanwa ya yi za mu ji irin rabbanwa zai sujada biyu ne sai ya tayya ya yi sallama to wahuwa ne na ƙasi sunnatin mu'akkada ita sujada na gabli ayi tana yin ta ne domin rage sunna guda ɗaya in dai mai ƙarfi ce mutum zai sujadan kabla salami kafin sallama shi kafin sallama sai sujada wa in ta'addada kuma ko da sun yi sun kididdigu ba zai ce to ai sunna uku na bari sai in yi kabli guda uku ba a'a daga sunna ɗaya har ko sunna nawa ka bari kabli guda ɗaya za ka yi ka tarki tasmi aini kamar mutumin da ya bar sani Allah ya bana bi da wasu biyu au idan suwar ko ya bar ɗaya daga cikin surorin sallah au kama min sinteni ko ya miƙe a raka biyu bai zaman tahiya ba au jaran asar ko ya ainihin koye inda ake bayyanawa au tarki takbiraini ko ya bar kafarori biyu a sallah in ajima tashahudai haka nan in ya rasa tahiyar sallah gaba ɗaya ya yi zaman bai tahiyar ba au julusan lahuma ko ya mance zaman tayyan guda biyu duka zai sujada kabli to wannan kaga inda ake kabli kenan wa in yakun zaidun idan kuma ƙari ne wa naqasun da ragi halla suka sauka kan sallan shi a sallan nan yayi ƙari yayi ragi kaga ba ji ya kama shi kabli ya kama shi ba to fa gallibin usana garin jihar da bangaren ragin wasjud kaula sai kai sujada kabli wayan ta kunta mahalar ziyada idan kuma ƙari ne ya zama tsantsa ba ragi to fasjud laha kai sujada gare ta ba da wakil ibada bayan ka gama ibadan ka yi sallama sai kai sujada baɗi wato abin in an rarrabe shi ya kai kamar takwas ko tara dan akwai naqsul muhaqqaqun akwai naqsul mashkukun akwai naqsul akwai ziyaratun muhaqqaqun akwai ziyaratun mashkukun akwai naqasun wa ziyaratun muhaqqaqani akwai naqasun wa ziyaratun mashkukani akwai kuma ta haƙuƙu ziyarati wa shakkun fi nuqsan akwai kuma ta haƙuƙun nuqsani wa shakkun fi ziyada to duka wa'annan kabiya ke guda biyu ne kawai ake yin bani ziyaratun muhaqqaq da ziyaratun mashkuk wannan su ne kadai ake yin bani amma sauran gaba ɗaya ainihin kabiya ke kaljari inda ake bari kamar mutumin da ya bayyana fistiri inda ake koyi karatu wa rukunan tazdi ko ka ƙara wani rukuni da mantuwa ka yi rukuku ka rago sai ka manta ka ƙara rukuku ko ka ƙara raka guda inda da mantuwa ne ba da gangan ba sai ka yi sujjada ba ne wa shakka fil ijmami haka nan shakku cikin cikin sallah aw fil adadi ko shakku cikin adadin sallah mutum ya ciki abin da yake shakkun sai su jira ba wal akli wa shurbi ci da sha wa nafkin da fura wani abu sallah in dai suka karanta duk mutum zai su jira kaudi wal qai'u amai wa taslimu da sallama sawan in mutum yayi da rabkanwa duk zai su jira kaudi kullum dukkan su in mutum yayi da rabkanwa zai su jira kaudi aw ba da sinte istewa sun majalas ko kuma bayan ya yi raka biyu bai zaman ta iya ba sai da ya miƙe istewa ya daidaita sun majalas kan ne sake dawowa ya zauna kaga ya ƙara miƙewa sannan ya zauna zai sujada ba biyu ba za ta kiyami kan akas ko kuma guraren tsayuwa din ya sunkuyar ya zauna wala su juda mujizun amma wajen sujada ba ce wadatarwa daga abin da ya zama wajibi duk mutum in ya bar farilla ba shi da sallah wala ka bibi sunnatin aw mustahab ko sassabban sunna ko mustahabi wato ita sujada kabli ana yin ta ne don barin suna mai karfi mutumin da ya bar wajibi ba kabli ne ya kama shi ba sai ya je ya aikata wannan wajibin in yi sallama lokaci ko za mu ce sallah ta rushe mutumin da ya bar mustahabi ko sunna mara karfi za mu ce ba komai a kansa kuma ainihin sallar sa ta yi ويركن القبلي مع الإمام من أدرك الركعة من تمامه mutumin da ya zo ya riski liman ya samu raka a guda ɗaya cif to idan liman zai yi kabli zai sujjada kablin tare da liman wa karar badiya idan kuwa badi ce zai jinkirta ta mutlakan sake ba kayyadewa a jan haka zance yake misali ka zo an tsere ma da rakawoyi ka samu wasu rakawoyi idan kabli ne ya kama liman za ku yi kablin tare amma idan ba addini ya kama liman dole ka jinkirta sai ka gama sallar ka sannan ka yi ba wai yu galibi ma amdan badal idan ko mutum ya saba da gangan sai mu ce sallah ta baci misali mutum ne ya zo ya samu kafi za a yi kabli sai ya ki bin kablin ya ce shi ba sai ya gama sallar shi zai yi kablin sai mu ce sallar shi ta baci ko kuma ba addini ya kama liman ana bin shi raka'a biyu in an yi sallama zai yi ana yin sallama da za a je ba ne kawai sai bi liman ba ne sai mu je shi ma sallah ta ba kin je da kankan ne haka wa kullu ma sahahu ala al-qudwa yamilu imamu min sunna duk abin da mutum ya yi rafkanuwa lokacin da yake koyi da liman liman ya dauke bar in dai abin sunna ne duk abin da mutum ya bari kaddara da shi kadai ne ko shi ne liman za mu ce su jira ya kama shi idan liman yake bi yayi wannan abin sai mu ce sallar shi ta yi liman ya dauke ba فكل سام بالإمام كان نزل يتبعه مامه ولو فعل dukkan wani rafkan wanda aini ya ji daga liman ma'ana duk rafkan wanda ya kama liman to kuma musu ya bi limamin walau ba ko da ma ya aikata mu yanzu misali liman ne ya bar wani abu a sallah amma kai ma mun ka aikata abun kaga shi kabin ya kama to in yazo zai kabin dole tare da ku ba za to ai wannan ya rage na shi ni shi ya kama sai mu ce to ai limamin ku yadda idan kai kadai ya kama zai dauke ma in ya kama shi kadai dole ka bi shi walam yakun yaqdil lati ma qad ma qad fata hatta yafi imamu salata ka'ida idan mutum ya zo masubuki ba zai yiwu in liman yayi sallama ya miƙe ya ramo abin da ake bin shi ban baji ya kama liman dole ya zauna sai liman ya gama abin da ainihin zai aikata na baji sannan shi ma ya miƙe ya ramo abin da ake bin shi sannan ya baji misali ka zo ka samu raka biyu ashe baji ya kama liman yanzu liman da ya yi sallama zai je baji to ba za ka miƙe ka ramo abin da ya tsere ma ba har sai liman ya gama sallan shi sannan ka miƙe ka ramo abin da ya tsere ma kai ma kai baji وقام بتكبير مدرك الإمام في ركعتين قبل شهود السلام mutumin da ya zo ya riski liman a raka biyu an yi raka biyu ka zo ka kulla ka bi to yanzu in an gama sallar na kai sallama in ka zo miƙewa za ka miƙe da kabbara a wata shahudi salam ko baka samu komai ba ana cikin tahiyyan karshe ka zo ka samu to nan ma idan liman yayi sallama an ka miƙe za ka yi kabbara amma wani dirikon salasatal awwahida wanda ya zo ya riski raka uku awwahida ko ya riski raka daya kaga raka uku ne raka daya ce ta tsaye mana in raka daya samu raka uku ce ta tsaye mana ko to wannan shi ya kun zai miƙe bikai bigai da takbirin ba tare da kabbara ba in liman yayi sallama kawai zai miƙe kama karatu ba zai kabbara ba ko fa'ida ya ce karki wannan wata fa'ida ce daban wanda aka rahota. Amin Allah. Amin. Babun da wafili wa sujudi tilawa. Sai babin na bilfili da sujadan tilawan Al-Qur'an. Wayan dabun na burgu wazifi lahu ka ba da zurin arba'an wa qablahu. Ya ce an so yin nafila. mustahabi ne mutum ya yi nafila saboda haka fa wajibi ne ka fa nace wajen aikata nafilan kai mu waza ba kai kokari kullum ka rika nafila ka ba da zurin ka bayan sallah azhar arba kai raka hudu wa qablahu kafin azhar ma kai ka qabli asarin kaman kafin da asar kai zirhu ba da magaribi ka ma kara bayan magaruba ka kara akan raka biyu kai hudu ko shida qabla isha kafin isha ma kai wa ba da bayan isha ma kai nafila faraki bi duhan sannan ka kudaitar da lada a sallan wala'a sallan wala'a wata sallah ce mai falala mai girma amma sai aka shaidan yayi wasa da hankalin mutane har ma yanzu samari wasu ma suna yaudara sai cewa wai in kana yi za ka mutu da wuri saboda wai sallan tsofi ne haka ji ana cewa ai sallan tsofi ne wanda suka kusa mutuwa to sallan masu wayo ne duk mutumin da ya bari wawa ne musamman ma tana kore talauci duk mutumin da yake fama da talauci ya lizunci sallan wala ya gani ka ko sai yanzu ba mara son talauci kamar samarin ko kwarai da gaske ba wanda baya son talauci kamar samari amma kuma sun ke tsaye wasa da hankalin su sai ga sallar da za ta kore ba talauci sai kuma aka ce ma sallar tsofi ce wala ba sallar tsofi ba ce sallah ne wanda aka faɗaitar da za ta sosai a ciki kuma sallah ce wanda take da fa'idodi cike yace fara duha ka faɗaitar da sallar wala tana da ainihin abubuwa na ainihin alkhairi mai yawa a ciki. Tarawihun haka nan sallar ashan ma tahiyya tare da gaida masallaci yi masjidin da masallaci in ka shigo masallaci kar ka zauna sai ka yi nafila. Walam ya gurbin jalsa kuma ba ya kubucewa dan ka zauna ko ka zauna sai ka tuna ba ka yi ba to tashi kai. Warakatar fajiri haka nan raka biyu da ake bayan fudu alfijir bi hamdilwa da ana karanta fatiha da ita kadai. Ita ko ragibatun abun kuɗayin lada ne an kuɗaitar da lada sosai cikinta manzo Allah yana cewa rakatar bijir din nan ta fi duniya da abin da yake cikin ta aw sunnatun ko sunna ce ko hujja ka iyakance ta ne a cewa ragima ce ko sunna ce sumar ko suku min jila'il badri dan yanzu kaga rakatar bijiri ko a tarihin ka karanta akwai wasu tasbihi wanda in dai mutum yana yi bainar ragiba wal farida to ba shi ba talauci in dai yana yi da tasdiki ba shi ba talauci shine subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi ana yin rakatar bijir ka ja gaba dari kafin sallah asuba to kayan ke da talauci duk wannan tsada tsadan ka san shi shanin Allah da muke cewa Allah abubuwa sun yi tsada Allah ka ka sauki shi saukin Allah din ba dole kayan ya yi sauki shi ne saukin ba in Allah ya baka abin shi yake ma ya sauki ne yanzu misali aka ce abin nan dubu ɗaya ne amma baka da dubu ɗaya ba tsada ba tsada ba ne sai da abin ya kai dubu ɗari ɗari sai Allah ya turo ma biliyan guda ka mallaka ai abin a rani a wajen ka saboda haka kawai ka roƙi Allah sauki ba wai abu ya yi arha ko ya yi arha ko kar ya yi arha mun je Allah ya kama da sauki kawai to in kana wannan addu'an Allah zai sauwake ma rayuwa ba za ta ma wahala ba duk irin yadda abu yayi wahala Allah zai sauwake ma yadda za ka mallaki duk abin da kake bukata aha yace sumo kusubu ko sumar kusubu sannan sallan kiskewa sallan kiskewa wata injina in badri za a yi ta yin nafilan ne har lokacin da ainihin watan zai yayi raka ta ni za ka yi raka biyu ne karni nan za ka yi ta maimaita raka biyun har sai ainihin watan ya yayi a fajiri ko alfajiri ya hudu wajen bi na filin laili ka bayyana karatun nafilolin dare gaba daya su da rukuba za a ba ka lada mai yawa da kayi ibada wafin nahari nafilolin yini kuma asiru koyewa shi ake a ciki da azin kudu ba amma ban da bai kudu ba wato yadda ka'idan yake daga bayan sallar magaruba harkan alfijir ya hudo din nafilolin da ake wannan tsakanin karatunsu a bayyana ke haka nan daga hudowar alfijir kafin rana ta faɗi duk nafilolin da suke a wannan tsakanin karatun su a ɓoye ake yi sai dai nafilolin da suke da kuduba kamar sallan idi sallan roƙon ruwa wayannan sallolin tun da ana musu kuduba su karatun su a bayyane ake wa kullu masnunin dukkan abin sunnantawa wa nafilin da dukkan nafila fa alam ka san sallimi za ka yi sallama ne bi raka ta yi raka ta yi daga raka biyu ma'ana duk wata sallah ne ba sallar farilla ba ne a raka biyu ake yin sallama sallan da ake yin sallama ba a raka biyu ba sai sallolin farilla kamar azhar kamar da azhar kamar isha kamar magruba in kai raka biyu ka ga wata iya za ka miƙe ka ci ko sannan ka yi sallama wata jiratul qur'ani sujadan tilawa na alqur'ani sunnatun sunna ce ala sharɗin salati ana yin sujadar tilawa ne a bisa sharaɗin sallah mutum yana karatun ƙur'ani ya zo ayin da ake sujada inda yana tare da sharaɗin sallah mana yana da alwada jikin shi da tsarki yana fuskanta alƙibla lokacin ya halatta a yi nafila to ba a so ya ketare gudun sai ya yi sujadar tilawa auli nablin nazala ko kuma ya ji da ne da nablin ga nafila misali mutum yana cikin sallar nafila ne sai lokaci sai ya karanta ayar sujada to ba a so ya wuce sai ya yi wannan sujada min gairi iramin wala taslimi kuma shi sujjadan tilawa dan ba a masa kabbara harama wala taslimi ba a masa sallama an gaba za ka yi sujjadan ba za ka yi kabbara harama ba sannan an kai sujjadan ka dago ba za ka ce assalamu alaikum ba kawai za ka ci gaba da karatu ne kaga kenan kai mai karatun qur'ani kalubalenka in kana karatu ka zo wurin sujada sunna ne ka yi sujada to amma ya ake yin sujada kawai ka mu kam tun muna yara ba muna karatu ba ko mun sai da ake sujada mu ce dole sai ka koya saboda ba a kabbara har ma a sujada kuma ka san an yi sujada ana sallama ba to ita wannan ba a mata sallama kawai in kana karatu ka zo daidai gurin sujada sai ka kai goshin ka tsarkace Allahu akbar in ka gama ka ɗago ko ka ce Allahu Akbar ko kar ka bada kawai ka ci gaba da karatu amma ba a kabar harma ba a sallama liqari'in wa ya halatta yayi sujada shine yace liqari'in mai karatun wanda yake kan karatu ya zo da sujada yake da shirkan sallah zai sujada aw qasidi ta'limi ko me nufin koyon karatun ya zo wajen malami yana karatu yana zaune yana sauraro don ya koya min ƙari'in daga shi mai karatun kuma ya zama yaslulin imama ya inganta ya limanci amma ko da ya zo ana koya mar karatu ne mai koyar da shi din sai ya yi sujada in shi mai koyar da shi bai cancanci limanci ba ba zai bi wannan sujadar ba misali malamar su din mace ce take karantar da su Qur'ani suna cikin karatun ta zo wajen sujada sai ta yi sujada to ba za ku bi ta ba saboda me saboda ai mace ba za ta yi manci ba walam yusammi lilwara lilwara an gama sannan shi mai karatun da zai sujada sai idan ba wai ya zauna yana karatun dan ya jiyar da ainihin mutane an gama daɗin muryar shi ba idan ko musamman ya ce ai tsange nan ba san ko ni waye ba yau za su san ko ni waye daren juma'a nan bari in kwana kawai ya ɗauko tilawa wajen ya bayyana kanshi wannan ya zo kiran ma kan idan karatun ma ba lada dan ba yana yi dan Allah bane yana yi dan ya bayyana kanshi ne saboda riya Allah ya kare Ijatuwa adadin sujadu na tilawa a cikin Alƙur'ani ida ashara su goma sha ɗaya ne guraren da ake sujada. Fi hemi ko haka ne? Yawwa fi katimi arafi a ƙarshen suratul araf akwai sujada ra'adin a cikin suratul ra'adi akwai sujada annali a suratul nal akwai sujada isra'i isra'i a suratul isra'i akwai sujada maryamin a suratul maryam akwai sujada furqan a suratul furqan akwai sujada ulul hajji sai na farkon suratul hajji a suratul hajji biyun sujadan guda biyu ne inna allaha yaf'alu ma yasha ana sujada to wannan shi ya tabbata a mazhabin malikiya amma na ƙarshen ya ayyu allazina amanu ruku'u wasjudu wa'budu ghayra wa'budu rabbakum wa'budu khayra la'allakum tuflihun to wannan nabiyin a malikiya ba su jira shi yasa yace ulul hajji صاد أسورة صاد أنا سجدا النمل أسورة النمل أكوي سجدا سجدة أسورة سجدة أكوي سجدا هميم سي أسورة هميم أكوي سجدا بهل اللبن أما وين سجد هو شادي لكيمي كراتون كلا إذا كي سجدا سي إذا لوك تشيبي أهل تعينا بنا أما دي دي هدو ولا ناني ko daidai lokacin faduwar rana kake karatun ko ka zo wajen sujada bi halatta bai sujada ba dan bi halatta ai nafila a wannan lokaci ba yatbawhu al-mamu fiha in qara idan limami yana jan sallah sai karanta gurin da ake sujada kaga dole zai sujadan ko to yanzu in yayi sujadan ko muke sunna ne sujadan in yayi sujadan to mamun da yake bin shi zai bin shi a wannan sujada ko sallan farilla ne ko sallan nafila ne wayan da kun sirran idan kuma a koyi ake karatun faliya jihar mai bayanar biya da ita wajen sujada yanzu misali ana sallah dama a sallan farilla ma ba a so liman ya ɗauki ayar sujada don kar ya rikita mutane to shi yau a sallan farilla ma don rikici a wanda ake sallah a ɓoye ne kamar sallan azhar azhar ne kawai sai ya ɗauko muku suratul sajada a ɓoye karkar karkar kar yana yi kawai yana zuwa wajen sujada din sai ya tafi sujada ka ga ba ku ba za ku tafi subhanallahi subhanallahi dan to ya za a yi liman ana tsaye ya sujada kaga akwai matsala ko to yanzu ya za a yi a gane shine ya ce wa in ya kun sirra idan ana karatun sallar a boye ne ba iya jihar biha ya bayyanar da ayar sannan sai ya yi sujada saboda kar ya yi sujada shi yana nufin sujadan tilawa ne ko kuma kuna nufin ya mance ne kuna subhanallah shi ya je sujada yana kan ku ake ji kaga za a samu sabani kaga kuma mu ne saboda haka ya daga murya ya bayyana ya daga murya ya bayyana kaga yana tafiya kun san ya zo wajen sujada ne ya sujada kuma sai ku bi shi